ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الهديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي السبيل إلى السعادة في الدنيا والنجاة والفوز في الآخرة يقول الحق تبارك وتعالى في تنزيله المحكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ولكن مما يؤسف له أن كثيرا من الناس لم يتخذوه عدوا بل اتخذوه حبيبا لهم فجالسوه وسامروه ورافقوه بل فتحوا له أبواب قلوبهم قبل أبواب بيوتهم فأرضوه بمعصية الله فصار لهم وليا وقد حذر الله جل وعلا من ذلك فقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا فلما اتخذوه وليا زادهم رهقا ووهنا أحبتي في الله الكل منا يرى ويشاهد ما ابتلي به كثير من المسلمين من أمراض نفسية وأخرى عضوية نشأت من الأمراض النفسية كالحسد والرياء والعجب والعين والسحر والمس وغيرها مع ما يلاحظ من كثرة الاختلاف مع ما يلاحظ من كثرة الخلافات والمشاكل الأسري أسري أسرية التي أدت إلى الشقاق ثم إلى كثرة الطلاق وما كثر, وما كثر ذلك في الناس ككثرته في هذا الزمان وما ذاك إلا لما أصاب الناس من الغفلة عن ذكر الله والبعد عن دينه وتعاليم شريعته واتباع خطوات الشيطان واتباع خطوات الشيطان وأعوانه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر إخوة الإيمان إن الله عز وجل من علينا بدين الإسلام الذي ارتضاه لنا وميزه بالكمال والتمام وبعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته المشفق عليها ما تاك خيرا إلا دل الأمة عليه ورغبها فيه ولا شرا إلا حذرها منها ونهاها عنه أيها المسلمون إن أهم أمر يحرص الشيطان عليه هو هدم كي- كيان العسرى وإزالة المودة والألفة التي بين أهل البيت وهدفه الأول أن يفرق بين الزوجين ويفسد ما بين الأخوين لأن تشتيت الأسرة وهدف لأن تشتيت الأسرة وهدم كيانها تدمير للمجتمع روى جابر بن عبد الله العنساري رضي الله عنه حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يئج- ثم- ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه فيدنيه منه ويقول نعم أنت الحديث أخرجه مسلم عباد الله فقد جاء في سنته صلى الله عليه وسلم أذكار يتحصن بها العبد من الشيطان وجنوده ويتعوض بها من الشرور والمصائب أذكار من حافظ عليها فإنها بإذن الله تعالى تحفظه في بيته وأهله وذريته وبالمحافظة عليها يرضي الله عز وجل ويكون قد اهتدى بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه الأذكار هي الأذكار اليومية وخصوصا أذكار الصباح والمساء فهي أحسن ما يمكن للإنسان أن يصون به نفسه ويحفظها من الشرور والمصائب والأضرار وهذه الأذكار ولله الحمد والمنة مطبوعة وميسرة إن شاء الله عباد الله إن الرجال والنساء البالغين يمكن لهم أن يحافظوا على هذه الأوراد والأذكار ويتحسنوا بها أما الأطفال الصغار والذين لا يعقلون فواجبنا أن نحرص عليهم ونحصنهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن به الحسن والحسين رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤوذ الحسن والحسين ويقول أؤيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل, ومن كل عين لامة ثم يقول كان أبوكم يعوض بهما إسماعيل وإسحاق أخرجه البخاري عباد الله كذلك ينبغي أن نحفظ أبناءنا وأطفالنا مع غروب الشمس وبداية الليل ونمنعهم من اللعب والعبث والصراخ والتراجم بالحجارة وغيرها فهذا وقت تنتشر فيه الشياطين حيث يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكبوا صبيانكم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا, وأوكوا, وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آليتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم الحديث متفق عليه ومما تحسن به البيوت من الشيطان أن تملأ بذكر الله عز وجل وعلى رأسها القرآن الكريم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة أخرجه مسلم وأن يجعل البيت نصيب من الصلاة خصوصا صلوات النوافل الصلوات النوافل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أكثر النافلة في بيته وأرشد إلى ذلك فقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا الحديث متفق عليه قال الإمام النووي عليه رحمة الله وإنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من من المحبطات وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان عباد الله ومن الأمور التي يحسن بها المسلم بيته وساكنيه من الشيطان تطهير بيته من الأغاني فإنها صوت إبليس قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال مجاهد بن جبر عليه رحمة الله صوت الشيطان الغناء وقال أبو حنيفة عليه رحمة الله الغناء فسق وعندما سئل مالك عليه رحمة الله عن الغناء قال إنما يفعله الفساق وهذا يدل على أن البيت الذي يغنى فيه تجتمع فيه الشياطين وسيعيثون فيه فسادا وس وسيبذلون جهدهم لذرء الشقاق والفرقة فيه ومن ذلك أيضا تطهير البيت من الأجراس والكلاب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس الحديث أخرجه مسلم ومما يجب أن تطهر البيوت منه صور وتماثيل ذات الأرواح فإنها تمنع من دخول الملائكة والبيت الذي لا تدخله الملائكة تحل فيه الشياطين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير عباد الله ومن الوسائل الشرعية التي يحسن المسلم بها نفسه وبيته من الشيطان ذكر الله عز وجل عند دخول البيت وعند الخروج منه وعند تناول الطعام عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر, فلم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء أخرجه مسلم اللهم احفظنا بحفظك وقنا شرور أنفسنا وأعذنا من همذات الشياطين ونعوذ بك أن يحضرون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بيان هكا وانا ما سؤال بركة خطبر متيو إن شاء الله تعالى ذات تتوناني أكن yadda ya kamata musulmi ya bi wajen kare kansa daga shaidan yan uwana masu albarka ina wa kaina wasici da ku gaba daya da tsoron Allah madaukakin sarki ita ce hanya guda ɗaya ta samun rabo a wannan gida namu na duniya da kuma kiyama idan Allah madaukakin sarki ya kai mu wancan lokaci yan uwa hakika Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin littafinsa mai tsarki inna shaitana lakum aduwun lallai shaidan makiyi ne a gare ku in ji Allah maɗaukakin sarki fattakhidhuhu aduwa ku riƙe shi a matsayin makiyi inna ma yad'u hizbahu lallai shaidan yana kiran rundunarsa da jama'arsa da tawagarsa liyakunu min ashabi sa'ir dan su kasance a cikin wuta a tare da shi Allah ya tsare mu yan uwa mu sani cewa Allah cikin rahamarsa da falalarsa ga bayinsa shi ya halicce mu gaba ɗaya kuma shi ya halicci shaidan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana ƙarara a fili cewa lallai shaidani maƙiyinmu ne Allah maɗaukakin sarki ce kuma lallai mu mu riƙe shi a matsayin maƙi sai Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana dalili ya ce saboda babban hadafin shaidan na farko shine ya ga duk wanda ya fito ta ƙarƙashin 'ya'yan annaba adam alaihi salam ya kasance sun haɗu da shi a cikin wuta don shi daman ya riga ya san shi makomasa ita ce wuta to saboda haka duk wanda ba shi ba yana so su tarayya da shi a cikin kasancewa a cikin wuta to Allah subhanahu wata'ala cikin rahamar ya bayyana mana wannan karara illa iyakaci dabara ta rage ga mai shiga rijiya sai dai 'yan uwana masu albarka za ku ga abu ne na takaici da bakin ciki da yawa daga cikinmu maimakon maɗauki waccan wasiya ta Allah maɗaukakin sarki sai muke ɗaukar shaiɗan a matsayin wani masoyi wani badaɗi wani abokin shawara wani abokin tattaunawa wani wanda yake riƙe hannun mai kai mu duk inda yake bukata bayan Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana alaƙar mu da shi maƙiyinmu ne baya son mu to amma sai muka yi watsi da waccan wasiya ta Allah maɗaukakin sarki ya kasance yanzu shaɗan shi ne abokin shawararmu shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu yanzu ka rike shi ka rike shedan da zurriyarsa sauran ƙananan shaɗanin da suke aiki tare da shi a matsayin badaɗai a matsayin masoya wahum lakum adu bayan kuma maƙiyinku ne an riga an sanar da ku tun a baya Allah maɗaukakin sarki ce bi isa lizzalimi na badalan tur da abin da azzalimai suke musanyawa su yi watsi da janibin Allah maɗaukakin sarki su ɗauki janibin shaɗin tir da irin wannan musanyan Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu yayin da wasu daga cikin mu suka ɗauki shaidan a matsayin wali to lallai babu abin da yake ƙarasu da shi sai ɓata sai taɓewa sai tura su cikin takaici da saɓan Allah tun a duniya kafin kuma Allah maɗaukakin sarki ya tashi kiyama su je su girba abin da suka aikata lallai ƴan uwana masu albarka kowane ɗaya daga cikin mu yana gani yana shaidawa irin abin da aka jarrabi al'umma da shi na cututtuka ɓangarori guda biyu cututtukan zuciya da kuma cututtukan zahiri na ce cututtuka na zuciya ko cututtuka na rai sun kunshi cututtuka irin su hassada riya a jiji da kai kambun baka sihiri shafar aljanu da sauransu duk wanda yake cikin wannan al'umma mu ya san yadda waɗannan abubuwa suke da tasiri a cikinmu e kusan da yawa da yawa daga cikinmu da wahala ka samu gidan da musamman waɗannan abubuwa na ƙarshe da na faɗa guda biyu ko shafar aljanu ko sihiri bai shiga ciki ba sai ka samu wannan na ɗaya daga cikin makirci da sharrin shaɗan duk lokacin da mutum ya ji yana yin wani abu na saɓan Allah wanda Allah maɗaukakin sarki baya son sa dan uwa wannan na ɗaya daga cikin makircin shaɗan banda abubuwan da suke faruwa tsakanin mutane na saɓani da rashin jituwa da faɗace-faɗace da rashin yi wa juna fatan alkhairi da taɗe juna da ƙoƙarin ganin bayan juna yan uwa wannan ɗaya ne daga cikin aikin shaidan ta yadda ya alkawarin lallai sai ya halakar da mu kamar yadda shi ma ya halaka wannan ɗaya daga cikin ayyukansa ne Allah maɗaukakin sarki tsare mu daga gare shi yan uwa na mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a cikin alkur'ani mai girma ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku rinka bibiyar tsare-tsaren da shaitan yake muku la tattabi'u khutuwati shaitan plans plans din da shaitan yake tsatsara muku hanyoyin da yake nuna muku Allah madaukakin sarki ya gaya mana kada ba rinka bibiyar sa kada ba rinka daka ta tasa Allah subhanahu wataala ya ce man yattabi'u khutuwati shaitan lalle duk wanda yake bibiyar tsare-tsaren da shaidan yake yake hawa kansa yake aiwatar da su Allah madaukakin sarki ce fa innahu ya amuru bil fahsha'i wal munkar dukkanin tsare-tsaren shaidan babu inda za su kai ka babu inda za su ajiye ka sai abubuwa na alfasha da munkari shi daman kuma wannan shine target ɗinsa yan uwana mu sani cewa shaidan yayi alƙawarin a gaban Allah madaukakin sarki sai ya halakar da mu ya yi alkawari a gaban Allah maɗaukakin sarki sai ya dilmiyar da mu sai dai shi kansa a gaban Allah maɗaukakin sarki ya yi togaciya ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasina ya ce sai dai wasu bayi daga cikin bayinka nagartattu wanda ka tsare su Allah maɗaukakin sarki ya samu daga cikin bayin da Allah ya tsare to amma mu sani yan uwa wannan alwashin da shaidan ya ɗauka wannan alkawari da shaidan ya ɗaukar wa kansa daga lokacin da ya ɗauke shi zuwa yanzu baya bacci baya hutu baya sakaci aiki kawai yake yi yana cutar da mu ta hanyoyi guda biyu ko dai ya cutar da mu a addininmu ko kuma ya cutar da mu a gangan jikinmu ta ko'ina shaidan yakan sa wa mutum a san saɓan allah maɗaukakin sarki kowanne mutum ya ji baya son ibada mutum ya ji zuciyarsa ta karkata zuwa ga saban Allah mutum ya ji babban abin da yake bukata ya cuci dan uwansa duk wannan shaɗan yake samu idan ya so kuma in ga ka yadda ta wannan bangaren to zai iya biyo maka ta bayan gida sai ya cutar da kai a gangan jikinka shine sai ya shafe ka ko ya shiga jikinka ko kuma a haɗa kai da shi wajen yi maka tsafi ko sihiri sai kasance addinin da kake son yi ka kasa samun damar yinsa sai ka samu mutum mai addini ne mai ibada ne amma idan ya game da irin wannan sharri na shaɗan shaɗan ya shiga jikinsa ko shaɗan ya shiga jikinta ko wani abu makamancin haka sai ga mutum baya son addinin gaba ɗaya in ya karanta idan ya dawo alƙur'ani zai karanta sai ya kasa idan ya ji ana zancen abin da ya shafi ibada sai ya ransa yana ɓaci baya su amma idan ya ji ana kaɗe-kaɗe ko ana wani abin da yake na saban Allah ne sai jiransa yana jin daɗi wanda duk shedan yayi wanda wanda duk shedan yayi irin wannan lalata idan ka tambaye su za su ga maka wannan abin da na ga muku duk inda ake saban Allah nan zuciyarsa take karkata inda ake ban Allah madaukakin sarki ba sa yin nan wajen to alhamdulillah ƴan uwa Allah madaukakin sarki ya azurta mu da addini addinin da babu kamar sa shine addinin musulunci ya azurta mu da manzo manzan da babu kamarsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu wani alkhairi da manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya san shi sai da ya shiryar da shi ya sanar da shi ga al'ummarsa babu wani sharri da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya san shi face sai da ya tsoratar ya gargada al'ummarsa game da wannan sharri fasalawatu rabbuna alaihi sallallahu alaihi wa sallam to shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da mu zikirai wanda kiyaye waɗancan zikirai za su taimaka mana wajen rabuwa da wannan sharrori da shaɗani yake ƙulla mana uwa mu sani cewa mafi girma abin da shaɗan ya fi so daga gare mu shine ga ya lalata abin da ke tsakanin mutane na zumunci na abokantaka na shakuwa tsakanin miji da matarsa shaɗin ya gaba a tare tsakanin ɗa da uba shaɗin ya raba tsakaninsu tsakanin aboki da aboki shaɗin ya raba tsakanin shaɗin yana son wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙayatar da shaɗin shaɗin yana jin daɗi ko da a cikin 'yan fadarsa wanda ya zo masa da labarin raba wasu abin ya fi masa daɗi ya fi masa daɗi shi sa hadisi ya tabbata daga sahabi jabir ɗan abdullahi al'ansari Allah ƙara masa yarda yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce haƙiƙa shaidan ya ɗora gadon mulkinsa a kan ruwa yana gudanar da sha'anin mulkinsa da shi da sauran uwansa shaidanu kullum idan safiya ta yi yakan tura su gurare mabambanta juna kowa ya je farauto abin da zai farauto farautar da za su yi shine su je su sa a saba Allah to idan yamma ta yi kowa zai zo kawo rahoton abin da ya a wajen oga shedan kenan to idan suka zo kowa yana faɗar abin da ya yi wani zai zo ya ce ni da na je wajen wani da wani ban bar su ba sai da suka yi abu kaza shedan ya ce tafi ba abin da kai babu abin da ban bar wani da wancan ba sai da naga sun yi abu kaza shedan ya ce ba kai komai ba kowa zai zo yana faɗar abin da ya shedan yana kushe shi har sai an zo wajen wanda zai ce ni ban bar wane da matarsa ba sai da na gana haɗa tsakanin ya sake ta sannan na bar tsakaninsu sai shaɗan ya kusanto da shi sai ya ce ni'ima an ta madalla da kai kai ne kai aikin kirki wannan shi zai nuna maka yadda shaɗan yake so ya raba tsakanin mutane saboda raba tsakanin mutane abu ne da zai taimaka masa cikin sauƙi wajen halakar da su da sasa hanyar da ba ita kenan ba to amma kamar yadda na faɗa 'yan uwana masu albarka annabinmu sallallahu alaihi sallam ya koyar da mu zikirai da za mu katangance kanmu daga shaidani da kuma rundunarsa da za mu nemi tsari da dukkanin abin da zai cutar da mu a gangan jikinmu ne ko kuma addininmu dukkan wata musiba da yake kokarin jefa mu zuwa gare ta insha Allah ta'ala matukar ka rike waɗannan azkar din Allah madaukakin sarki zai kare ka zikirai ne wanda duk ya kiyaye su da izinin Allah madaukakin sarki zai tsare kansa da iyalansa da gidansa da gurin sana'ar sama da wajen neman abincinsa kiyaye waɗannan azkar ɗin uwa zai jawo maka yardar Allah maɗaukakin sarki domin ambatan Allah ne kiyaye waɗannan azkar zai sa ka cikin masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ɗabbaka sunnarsa ne waɗannan azkar ɗin yan uwa su ne azkar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da mu na safa da yamma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai gushe ba sai da ya koyar da mu zikirai da ake karantawa tun daga safe har zuwa kwanciya bacci duka duk wani motsi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a garjiya ga akwai ambatan Allah dan uwana mai albarka waɗannan zikiran su ya kamata ka ɗauka ka makalkale musu duk wani abin da ka sani a cikin rayuwarka bai kai waɗannan zikiran muhimmanci ba dan idan kai sakaci da su kuma duk abin da kake ji da shi din kuma za ka rasa shi shi zai maka asararsa amma ruko da waɗannan zikiran za su taimake ka wajen ka ba Allah maɗaukakin sarki Allah ya sa maka albarka a rayuwarka sannan kuma ka samu abin da kake bukata shine tsari daga babban makinka shine shaidani dan uwa zikirai ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koya mana su da yawa kowanne na dauke da irin tasa falala tun daga kan asbahana wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la sharika la zuwa karshe ga sayyidul istighfar allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqani zuwa karshe اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك زوا قرشي اللهم آه إني أسألك العفو والآفية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والآفية في ديني ودنيا يزوا قرشي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه زوا قرشي ينقوا غازكرين ديوا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سوشدا كوسو بكوي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ɗan uwa suna da yawa e zuwa za ka yi ka zauna ɗan uwa ka tsanta suka haddace su zuwa za kai ka samu lokaci ka samu wanda ya iya idan baka iya ba ya karantar da kai ka haddace su suna da matuƙar mahimmanci a rayuwarka akwai abin mamaki kwarai wallahi yan uwa akwai abin mamaki kwarai kana musulmi baka zikirin safe da yamma wallahi akwai abin mamaki mamaki ne kwarai da gaske kwatankwacinka shine kamar kwatankacin kabewa da aka samu wuka ga yawa jini na wuce aka saka a jikinta baka da wata kariya a jikinka baka da wata kariya yadda rayuwar nan take kewaye kake da abubuwa kala-kala kullun shaɗan biye yake da kai babban abin da baya so shine ga kana yin kana bin Allah kana yin abin da yake daidai baya san wannan biye yake da kai me za ka raba kanka da su ƴan uwa da shi ƴan uwa dan uwa shine wannan azkar din amma safiya ta zo yamma ta baka zikiri ba wallahi kana cikin matsala Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa ƴan uwa na masu albarka daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mun kiyaye kanmu da su mun kiyaye kuma ƙananan yaranmu da su shine annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ya ba mu labari shedanu suna fitowa ne su fantsama a cikin gari da zarar a lokacin magariba ya sawo kai dab da za a kiran sallar magariba eh lokacin da ake dab da za a kiran sallar magariba can da yamma ƙarshen yamma to annabi ya ce lokacin fitowar shedanu kenan kamar yadda ka san mu da safe a nan idan ka fito da safe karfe 8 shine lokacin lokacin da ake ce masa rush hawa kenan lokacin da kowa yake tafiya dan kasuwa zai tafi kasuwa ma'aikaci zai tafi aiki to su kuma shaidanu lokacin fitowar su kenan to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai idan wannan lokacin yayi lalle ne yaran mu mukame su eh kananan yara idan aka yi rashin sa'a shaidanu sun fito yaro yana wasa sai su buge shi duk galibi ana ake samu abin da ake samu yaro yana filin bal yana wasa yaro yana waje suna guje-guje ana bal wannan lokaci ba lokacin bal bane eh sai a hana yara bal a lokacin a dakatar da su idan aka yi rashin sa'a shedanu suka zo giftawa shikenan a lokacin shedan makoma yake nema mafaka yake nema idan aka yi rashin sa'a ya samu mafaka a jikin ƴaƴanmu shikenan sai ya shige shikenan sai ya tafa mai ta bamu wahala kamar yadda muke kamar yadda muke gani saboda ka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai mu kame yaran mu sai mu zaunar da su eh sai mu zaunar da su duk abin da yara suke a lokacin na wasa sai a hana su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai idan lokacin dare ya wuce kamar bayan sallar magariba can kusan isha sai a sake su wani lokaci ba matsala eh lokacin kowa ya gama kama position ɗinsa a cikin shaɗanin kenan idan ma ka saki yaro a lokacin babu wata matsala insha Allah ta'ala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai sai kuma idan za a kwanta bacci sai a rufe kofa idan za a rufe kofa sai a ambaci sunan Allah saboda duk kofar da zaka rufe ka ce bismillah shaidan ba zai iya shiga ciki ba ba wai rufe kofar ne yake hana shaidan shiga ciki ba ambatan sunan Allah ne idan shaidan zaka yi katanga ne ba zaka yi shaidan katanga ba iska ne yadda ka san babu abin da yake hana iska shiga cikin gini ta shigo to haka shaidan zai iya shiga ta ko ina a gidanka amma abin da zai masa shabaki ya kasa shiga da tsaron mala'ikun Allah madaukakin sarki shine ka ce bismillah lokacin da zaka rufe kofar ka shaidan ba zai shiga ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai mu rurrufe kaunukan irin kwanukan da aka ci abinci da sauransu to ba a barin su a buɗe sai a rurrufe su idan za ka rufe sai ka ce bismillah nan ma shi dan ba zai buɗe ba bari ya maka barna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai mu kakkashe fitilun mu eh musamman fitilun ko kuma wutar wutar da take ci irin wutar da za ta iya kama gobara annabi ce duk a kakkashe su wannan na ɗaya daga cikin abin da ke taimaka mana wajen tsare kanmu daga gidajenmu da 'ya'yanmu daga sharrin shaidan yan uwana masu albarka daga cikin abin da ke taimakawa mutum ko gidan da yake ciki wajen kare shi daga shaidan yawan ambatan Allah a cikin gida musamman karatun alkur'ani yan uwa eh musamman karatun alkur'ani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kada ku mai da gidajen ku zamto kamar makabarta saboda makabarta ne inda babu kowa babu wanda yake shigowa bari ya karanta alkur'ani duk wanda ya shigo ya zo banda mamaci ne ko ya addu'a ya fita amma ba wajen zama bane bari a rinka tilawa alqur'ani a wajen sai annabi ya ce saboda shaydani yana gudu da kafarsa a duk gidan da ake karanta suratul baqara duk gidan da ake karanta suratul baqara shaydan baya zama a gidan shi sa sabon gida zakai tarewa zaka yi to karanta suratul baqara kai ka zauna ka karanta shi kenan ka dauki mutane a ji a tare a raba qur'ani ana karanta wannan bid'a ne bai tabbata a cikin bai tabbata a cikin addini ba bai tabbata a cikin addini ba idan za ka tare a gida ka je ka karanta suratul baqara kai shi sa ake so ka koyi karatun alqur'anin ai ka je ka zauna karanta suratul baqara kai da 'ya'yanka lokacin da kuka shako ce a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa annabi yace duk wanda ya karanta wannan addu'ar a'udhu bi kalimati llahi tamma idan ya sauka a wani masauki babu abin da zai cutar da shi har ya tashi daga masauki haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda haka a hotel ka sauka sabon gida zaka tare bakunta ka je idan zaka kwanta kawai ka karanta a'udhu bi kalimati llahi tamma ka kwanta kai baccin ka insha Allah ta'ala ba abin da zai same ka kariya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yan uwa mu raya gidajen mu da karatun alqur'ani gidan da ake karanta alqur'ani da gidan da ba a karantawa kamar rayayen gida ne da yake da kayan alatu da komai da cikin abubuwan da ake bukata da kuma kango inda babu komai babu haɗi yan uwa karatun alqur'ani falala ce rahama ce albarka ce mala'iku ne suke sauka a ciki ka san duk inda mala'iku suke ba za ka samu shaidanu a wajen ba e ba a haɗuwa tsakanin mala'iku da shaidanu haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa duk inda aka zauna ake karanta alqur'ani rahama ce take soka a wajen mala'iku ne suke zuwa su dabebe ku su kewaye ku suna sauraron karatun alqur'ani da kuke Allah subhanahu wataala ya ba mu iko sannan yan uwa daga cikin abin da ke taimakawa gidajen wajen korar shaidanu daga cikin su shine mu rinka sanya wasu abubuwa na sallolin nafila a ciki eh mu rinka yin sallolin nafila a cikin gidajen mu kada mu mai da sallolin mu gaba ɗaya a cikin masallaci idan kai sallar farilla a cikin gidanka ka sallaci wani bangare a cikin masallaci ka sallaci wani bangare na nafila a masallaci to tashi ka koma gidanka ka sallaci nafila annabi ya ce mafi falalar sallar nafila da mutum zai ita ce sallar da zai a gidansa ko da sallar nafila nan da zai kuma a cikin masallacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ka yi ta a cikin gidanka ta falala ta daraja annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sanya wani ɓangare daga cikin sallolin da kuke a cikin gidajenku kada ku mai da gidajenku ya zamto kamar makabarta imamun nawu yake cewa abin da ya sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa haka saboda yin sallah a gida yana taimakawa mutum wajen kange shi da raba shi da riya dan daga kai sai Allah madaukakin sarki ba wanda yake kallon ka ba a cikin masallaci bane sannan yana taimakawa mutum wajen kare shi daga abubuwan da za su lalata masa aiki sannan gidan zai yi albarka mala'iku za su rahamar Allah za ta sauka inji Imam An-Nawawi yace kuma gidan zai kasance shedanu suna gudu daga ciki shine muhallin shaɗin da muke magana yan uwana masu albarka daga cikin abin da ke taimakawa gida wajen raba shi da shedanu ka kange gidanka da shaidanu shine akwai raba gidan da kaɗe-kaɗe da wake-wake ya kasance gidanka ka yi ƙoƙari iyakacin iyawanka ka raba shi da kaɗe-kaɗe da wake-wake wani gida wasu gidajen yan uwa daga cikin gidajen in ka je kai ka ce a sabon gari kake sai dai kawai ka ji dim dim ana tashi ya damu kansa ya damu makota ya damu duk wanda yake gebansa ba ma ba ma wai ya kidan shi akan kansa a'a duk wanda yake makocinsa sai ya dame shi kuma wallahi sai Allah ya maku hisabi ranar tashin alkiyama ka zalunce shi wani bacci yake sai wani ba shi da lafiya amma ka kunna masa kiɗa dum dum dum dum Allah madaukakin sarki ce wastafziz man istata'ata minhum bi sautik yake ga wa shedan ka dauka ka finciki ka ja wanda zaka iya daga cikin mutane bi sautika daga sautinka da sautinka Imam Mujahid Ibn Jabr Allah ya masa rahama yake cewa abinda ake nufi da sautin shedan shine al-ghina alghina kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe abu hanifa allah ya masa rahama yake cewa alghina fiskun ya ce wallahi kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe fasikanci ne hakan an tambayi imam malik daga game da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ya ce ai wannan abu ne da yake cikin fasikanci ba mai yinsa sai wanda suke fasikai allah maɗaukakin sarki kiyaye mu yan uwa lallai ne duk inda ake kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe shaidanun suna taruwa a wajen da inda ku shedanu suke taruwa a wajen ba za ka samu mala'iku a wajen ba eh to idan aka ce ba mala'iku a wajen sai shedanu me kake tsammani kaga sai shedanci kenan eh sai abin da ba a so ya faru saboda haka lalle ne mu kange gidajen mu raba gidajen mu da yawan kada kada da wake wake dan uwana masu albarka daga cikin abubuwan da za su taimaka mana wajen raba gidajen mu da shedanu shine akwai raba gidajenmu da hotuna ko karnuka ko ƙararrawa e ƙararrawa irin ƙararrawa da ake sawa irin ta bakin coci irin wannan ƙararrawa annabi ya ce duk inda take mala'ikun rama ba sa wajen haka nan duk inda gidan da kare yake shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai mala'ika baya shiga cikin gidan haka da inda gaje karata ya manya manyan hotuna shi ma mala'ikan rahama ba zai shiga cikin gidan ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato muƙabilin wannan ‘yan uwa shine mala'ikar rahama baya wajen sai wa kenan a wajen sai shaidanu sai shaidanu ya saboda haka hatta irin wayo irin abin nan da muke sa na waya duk inda yake mai kararrawa ce kada ka sa kararrawa ka canza ka sa wani ringtone ba kararrawa ba haka na irin hoton da muke ratayewa mararra ta hoto a cikin ɗakunan mu yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisi ingantacce wallahi mala'ikan rama ba zai shiga ba ya kake tsabbani mutuwa ta zo maka da kai sai hoto a ɗaki a lokacin mala'ikan rama kake bukata shedan zai tattaro duk wani karfin sa a lokacin dan ya ga baka cika da imani ba kana bukatar mala'ikan raman da zai kore shi to mala'ikan raman kuma ka hana shi shigowa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidansa gidan da ya fi kowanne gidan albarka ba a taɓa yi ba ba kuma za a yi ba mala'ika jibril ya masa alkawari zai zo za su gana sai lokacin ya zo mala'ika jibril bai zo ba annabi ya damu ya shiga damuwa yana fitowa kofar gida sai ga mala'ika jibril a kofar gida sai me yake faruwa ya ce ai wani kare ne a cikin gidan da ya je ɗakin da na isha ta ga wani ɗan kwikwiyo a ƙarƙashin gadonta kare ɗan kwikwiyo annabi ya ce bai kawo na na isha ta ce wallahi ba ta sani ba ita ma annabi ya ce to a fita da shi ana fita da shi sai mala'ika jibril ya isa min da ma ya shigo gidan mala'ika jibril bai shigo gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda kare sai kai dan ka aje kare kuma sai mala'ika ya shigo ina fata an fahimta yan uwa to haka hotunan da muke rarrata ko hoton wani dan siyasa ka zo ka lika fasta wani dan siyasa a gidanka to wallahi mala'ika ba zai shigo ba eh kuma fastoci a waje ku ta lilika watan da dole ne abin ya zama abin ya zama bala'i ku bar su a waje amma kada ka kai fasta ɗan siyasa cikin gidanka wallahi mala'ikan rama ba zai shigo ba in ji manzon Allah ba in ji ni ba sallallahu alaihi wa sallam yan uwana masu albarka abu na ƙarshe da ya kamata a ce mun kiyaye kanmu da shi shine lallai mu kula lokacin da zamu shiga gida mu rinka yin addu'a lokacin da zamu fita daga gida mu rinka yin addu'a idan zaka shiga gida ka yi addu'ar shiga gida mu daina mantawa kowa ya iya amma wani lokaci saboda sakaci ko kuma ruɗin shaɗin sai ka ga mutum ya batta بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الدعاء فتاكينا idan mutum zai shiga gidansa akwai shaidanu guda biyu suna nan a bakin kofa suna jiransa haka annabi ya ga mana yan uwa suna bakin kofa ko yanzu in ka koma suna nan suna jiranka da mutum ya je zai shiga sai sai to gashi nan ya to da ka je sai ka ce bismillah walajina wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna sai ɗaya kalle ɗaya sai ce la mabita lakum wala asha to sai zo mu tafi ba wajen kwana ba abinci yayi addu'a sai su juya su tafi yan uwa haka annabi ya gaya mana haka idan mutum zai fita suna nan kuma za su bi shi su daddafe shi su bi shi kasuwa su bi shi wajen aiki su bi shi ina ne da kayi addu'a sai ɗaya kalle ɗaya ce to ya zaka da mutumin da aka tsare shi aka kare shi aka ba shi kariya mu juya mu tafi haka mutum lokacin da zai ci abinci ya ce bismillah shi kenan kalma mai sauki da ka faɗa shi kenan ka kori shaɗan da suke wajen amma in ba haka ba shaɗan zai ci abinci tare da kai yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce shaɗan yana halatto mana a dukkanin al'amuran mu hatta wajen saduwa da iyali shaɗan yana shigo mutum idan bai addu'a ba idan mutum zai tara da iyalinsa bai addu'a ba bismillah allahumma jannibna jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana idan mutum bai addu'a ba wallahi sai shaidan ya shigo su sadu da iyalinsa da shi da shaidan kaga sai a yi faɗa rabi shaidan rabi mutum kenan kaga za a iya control ɗin rabi shaidan rabi mutum idan ka yi control ɗin rabi mutum rabi shaidan ɗin fata za a yi control ɗinsa yan uwa babu abin da ya fi kusanta mutum da Allah maɗaukakin sarki kamar biyayya ga Allah da ambatan Allah azkar ɗin nan yan uwa mu daina wasa da su babu abin da yake nesanta mutum da Allah maɗaukakin sarki kuma ya kusanta shi da shaidan kamar barin ambatan Allah saban Allah da rashin ambatan Allah Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin azzakirin Allah kafiran wa zakirat Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله